أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابته الكرام وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد yan uwa sunni wanda muka saba haɗuwa a cikin hanyoyin sadarwa na social media da sauran gidajen rediyo da talabijin na mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau 26 ga watan ramadan hijira alif dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ta yi daidai da sha tara ga watan biyar 2020 sha Allah za mu ci gaba da tafsirinmu kamar yadda muka saba amma kafin nan mun samu labarin rasuwan babban malami malaminmu masoyinmu ɗan gidan manya idan shi malam na almajiri alam falon da almajiri mun samu labarin yau nan amma dai jiya ne wata kila da su yau yau din nan ne to Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma muna ta'aziyya da sauran yan uwa ga baki daya masoya wanda muka saba haduwa a zawiyarsa lokacin ina zaune a kano na musu ta'aziyya na yi musu gafara musamman shi malam ɗayi da sauran yan uwansa na musu ta'aziyya da kuma 'ya'yan shi shi malam fadolin ina musu ta'aziyya da hazaran gidan shi haruna rashid na musu ta'aziyya na babban rashi da muka yi wannan rashi da ba mu haƙuri na ma ba hakuri Allah ba mu hakuri Allah masa gafara Allah ya kyauta ƙarshen mu Allah ya ba mu madadin su albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bismillah za mu tashi suratul inshiqaq
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها ومقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الانشقاق wannan sura ana saninta da suratul inshiqaq suran tsatsagewan wato sammai wato tura ce wadda take kusan dukka turorin da muka gangaro din nan muke ta tahowa kansu din nan duk suna magana ne akan alamomin tashin kiyama da kuma a hawal barmakatai a hawalu ba hawalu ba ko da yake za mu iya da a hawalun ma da a hawalu to a hawalu da a hawalu na tashin kiyama wato tsarmakatai da halaye da yanayin da tashin alkiyama za ta zo a ciki don gargaɗi mutane su yi shiri domin wannan rana makiyacin ta sauka a makka ayoyinta ishirin da biyar ta yi magana game da kamar yadda na faɗa takin alkiyama da kuma aƙidan tauhidi ta yi maganan tsatsagewan sammai da ƙasai da za su tsatsage إيه إذا السماء انشقت وأذنت لربها وهقت وإذا الأرض إتما قسى مدت وألقت ما فيها إتما شقت فيها وتخلت دومين لا لا, لا تلقي ما فيها وتتخلى عنه إلا إذا تشققت تدك معنى ليتين sannan ta yi magana bisa halittar ɗan adam wanda yake ta ɗawainiya a ga abin da ba shi ne ya cancanta ya ɗawainiya a kansa shi abin da yake ɗawainiya a kansa cikinsa suturansa jin daɗinsa wanda kuma abin da ya kamata ya ci ɗawainiya a kansa shine makomansa da shine ake faɗakar da shi ya shirya wancan makoma kuma ɗawainiyarsa ake sanar da shi in ya yi fa duka ana lissafa masa zai ga jaza'insa sannan a cikin tsoron an ga rantsuwa wato da ake yi wa kafirai cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da wasu manya-manyan abubuwa kamar dare da wata cewa lallai a matsa'in sai turan ta cika da zargin kafirai cika rashin imaninsu da Allah tare da kuma ga dalilai nan a cikin kaunu ga dalilai nan na ji ga dalilai nan na gani wanda ya kamata a yi amfani da su ayat almasmu'a almaqru'a almunazzala da kuma ayat alkauniya almar'iyya ayoyi da za a karanta a ji Allah subhanahu wata'ala saukar kuma bayan wannan ayoyin ya nuna dalala akan ayat alkauniya ayoyi na duniya inna fi zalika la'aya Allah ya cewa inna fi zalika la'aya a nuna sanne inna fi zalika la'aya a nuna karshe inna fi zalika la'aya wa fi anfusikum afala tumsirun fi anfusikum ma la'aya duka amma kafirai ba su yi amfani da wayannan dalalat alwadiha almurshida almunjiya ba su yi amfani da su ba sai zama sun halaka Allah ya tsare بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت Allah ya rantse ko kuma yana jan hankalinmu da wani babban al'amari da zai faru, yaushe zai faru in ka ga sama ta tsatsage ta kyakkece kamar yadda muka sha faɗa a baya an buɗe ta futi hati sama'u wa kanar abuwa ba ɗin shi ne kuma yanzu ta kushi ɗin duk dai shi ne shakkatin shi ne in faɗarar ɗin duk an zo da siyar da mufutalifa amma duka ta dullu ala shay'in wahidin wa huwa ahwalul qiyam farmakatai da firgici na tashin alkiyama kuma Allah bai bar mu haka ba sai ya zamanto ya sa walƙiya ya sa shida cikin ruwan sama da tsawa domin wannan sunansa nafila a kan na tashin alkiyama kai daga jin wannan ka san mai cidan nan mai tsawon nan mai menenen nan shine da yake kuma saman nan akwai ran da zai tsatsage ta yi musa sai ya zamo aya gare ka in kana musun za a yi wutan zai zo daga sama to walƙiya na nuna maka eh lallai akwai wannan wuta kana musun tsawa akwai saukowar wasu abubuwa daga sama manya-manya a sako muku dalil kankara wani lokaci ta jifa ya rurrusa gidaje faffasa kwanuka komin injiniyancin mutum sai dai ya shiga ɗaki ya buya nan sai ya bari sai an gama sai mai aiki ya gama aikinsa duk wanda yana nuna mana mai kudura da kuwa da sulɗa da ƙahariya a ce Allah subhanahu wata'ala a kan halittar Allah samu gane wa azinat li rabbiha sama zai kaga ta saurari ubangijinta wa huqqat ai kuwa dama ya wajaba gare ta ta saurari Allah subhanahu wata'ala kai dan adam da baka saurara ba ita sama daga alburare shi kuma za ta bi abin da ya umarce ta da shi na wa idan ardu yayin da ƙasa muddat aka ne ta kamar yadda ka san ana kafa fata a kusoshi a bubbuɗe wato za ka ga fata a lallankwashe nan tudu nan kwari nan menene amma aka zo aka jata aka kakkafe ta sai ka ga ta yi plant ɗaya to haka ma ƙasa da take ganin ta da tuddai da menene haka a miƙe ta a baje ta wa'annan duwatsun baje su a cikin kwaruruwan da abin da aka baje na duwatsu ta zama samfal guda ɗaya to lokacin in ka ga wannan to an zo sabon gini shine tashin alƙiyama wa alƙat ma fiha wa tallat sai ka ga ƙasa ta yi jifa da duk abin da ta haɗiye wato wasu suna kallon sa in ka ce daga kafin amma dai ayan tana magana ne a kan kan kiyamis sa'a amma kabla kiyamis sa'a da wasu malamai irin na fahimtan wato ayatul kauniya suke cewa alqad ma fiha wa taqallat yanzu gashi nan ana ta ɗebo zinariya ana ta ɗebo man fetur a ta ɗebo kayayyakin da yake koya a cikin ƙasa wai ƙasa ta jefar da abin da yake cikin ta ta hufinta da gare to wannan ma zai iya ɗaukan ƙaramar ma'ana abin da bature yake secondary wato analysis kenan amma primary analysis ko primary issue ake magana a kai shine ta jajje ko gawawwaki matattu da suke cikinta ta yi amansu duk ta jajje ko su kamar yadda ka san mai ciki take jefar da abin da ke cikinta haka ƙasa ma za ta haife duk abin da yake cikinta ta wofinta da gare su wannan shine zai faru a lokacin tashin alkiyama ba ta son a ce akwai wani makaluki da ta haɗe wanda ba ta fito da shi ba Allah ya mata umarni don haka za ta fito da kowa kuma wannan shi ma wani ziyadatu tahawilin ne wato daɗa tsoratarwa ne cewa fa ba za ka yi wani wani wato wani likimo a cikin wani wani kwari na cikin ƙasa a fiffis da saura a manta ta kamar yadda mai tonon dankali yake manta wasu a cikin gonansa ko mai tonon gwaza ko mai tonon gujiya ko gyada to babu wanda zai zama kale a birni a cikin ƙasa a duk mafiya za ta jajjefo su waje wata kallat da wofinta to duk malamai sun yi wannan bayani to wanda suka ce ramat mafiha mafi jauki hamilal bauta shine primary translation akwai wanda suka ce kuma alkunuzu wal ma'adin ta kallat anhum amma dai fassarar da take asalin wanda ta dace da idan sama'un shaqqat shine bauta lokacin da sama'un shaqqat ba maganan ma'adini ne za a yi da shi fidda da zinariya da mai ba abin da za a yi da shi a lokacin ana maganan za a fitar da na cikin ƙasa a musu isaji wannan shine fassara wanda take zauniniya وأذنت وأذنت لربها وهكت نعم aka sake karfafawa wancan ma'anan yana da dan bambanci da wannan wancan wa'aznan li rabbiha wa huqat ta saurari ubangijinta kuma ta cancanci ta saurari ubangijinta don farkon umarnin da aka bata ta bi wannan umarni nan kuma an yi concluding cewa ai ta riga ta bi umarnin ta ce ta bi umarnin ubangijinta ya cancanta ta bi can ta bi umarnin ubangijinta na umarninta ki fito da abin da yake cikinta ko ta fitar din da ta fitar kuma ka ce ta bi umarnin ubangijinta kenan kuma ya cancanta ta bi umarnin ubangijinta wato can idan ta bi umarnin ubangijinta kuma ya cancanta ta bi umarnin ubangijinta nan kuma ta bin kuma ya cancanta ta bi wato kai dan adam da kake taurin kai ga ƙasa ga umarnin da aka bata da aka bata tabi kuma da tabin kuma aka yaba mata cewa eh tabi kuma dama wajibinta ne ta yi wannan biyayya na'am يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا
na'am ya ayyuhal insanu ya kai mutum dan adam nan ba bambanci tsakanin mumini da kafiri kowa ake yi da shi innaka kadihun kai mai ɗawainiya ne a duniya to kai ta ɗawainiyanka neman halal ko haram duk ayyukan da kake yi ka je ka yi ta yi amma dai ba za ka rayu a duniya ba cikin ɗawainiya ba ko ka yi ɗawainiya don alheri ko ka yi ɗawainiya don shari ba dai za ka zauna jami'i ba sai ka yi harka sai ka yi motsi ila rabbika kada han famulaki kana ɗawainiya ɗawainiya haka za ka yi ta yi ila rabbika har ran da za ka je ka sadu da ubangijinka wato har mutuwanka tun daga haihuwanka ka rinka ɗawainiya kenan ila rabbika har lokacin mutuwanka kada ɗawainiya wanda ba yankewa haka za ka yi ta yi to amma abin da za mu sanar da kai ko mu laƙi wannan ɗawainiya da kai za ka je ka ga sakamakon don haka ka shirya wato kamar cewa ba za mu ce ma lalle ka yi kaza ko ka yi kaza ba amma dai da ɗan aljanna da ɗan wuta da mumini da fasiki da fajiri da salihi duk rayuwa za ku yi iri ɗaya kowa na ɗawainiya wani ɗawainiyarsa na neman alheri wani ɗawainiyarsa na neman sharri kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kullun nasi ya gani fa ba'i'un nafsa wa mu'tiqaha aw mubiqa kowa yana fita ya je yayi nashi hidima kuma in ya je sai da kansa yake yi bai sani ko dai sai da ita inda za a yanta ta ko sai da ita inda za a halakar da ita shi ne amma kowanmu yana zuwa yana kasuwanci ne yana kai da kansa tijaratan tunjikum min azabin alim in kuna so to su ne wannan billahi in kuma tijara ne kafira to shi kenan ko tijara lan tabura ko ko tijara ba'ira kafira to shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya fassara da wancan hadisi kullun nasi yabdu fa bai'un nafsuhu fa mu'tiquha aw mubiqa da yawa wasu na samuwa da wannan hadisin yana daure mu kai abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kenan daidai da wannan fassara wannan ayan ne cikin wannan hadisi in ya ila dani innaka kadib kullun nas yanzu ila rabbika takadau hatta ila mulaqati rabbik kada walakin fa mulaqi bai'un nafsahu innan ko mu'tiquha ne ta shiga aljanna aw mubiquha ta shiga wuta mu'tiquha allazi ya'malu amalan salihan mubiquha allazi yartikibu jara'im wal akhfa wal ma'asi Allah ya sani to Allah subhanahu wata'ala ya ce dai kai dai ka shirya kaman dai wato ma wato wannan ya fi karya gaba kamar ba a ce maka ga abin da za ka zaɓa ba je ka kamar yadda wannan hadisin ma bai ce ga abin da za ka zaɓa je ka ka san dai ɗawainiyar da kake yi ɗayan biyu ne kuma duk ɗawainiyar nan na sayarwa ne ko ka sayarwa shi bilis ko ka sayarwa Allah subhanahu wataala to shi ne ka je kai ta ɗawainiyarka Allah na kallon ka ko ka zamanto ka samu alheri ko shari'a ta mulaƙihi kenan za ka gamu da sakamakon aikinka amma sai aka yi tafsiri ba da ba da limani fa mulaqihin nan sai aka yi tafsiri na'am fa amma man utiya kitabahu bi yamini amma wanda ya je lahira ya ga an miƙo masa hannunsa an miƙo masa takardan aikinsa a hannun dama ya karɓa kafin ya buɗe ma ya yi sau fa yi hasabu hisaban yasir shi ma ba za a bar shi ba amma dai ya sani hisabi za a masa hisabi mai sauki hisabi mai sauki ai kai ne kake sauwaƙe wa kanka hisabi din kai kake sauwaƙe wa kanka hisabi shine kominka ba matsala to jaraba ce ka rubuta taryan taryan taryan question one ga shi ka amsa question two ka amsa question three ka amsa question four ka amsa amma between wannan ansan da kake bayarwa akwai dan lapsus here and there ko ana duba ne da mai maki yana haka to wannan ya ce wannan 8 over 10 wannan haka har ya haɗa maka makinka kaga wannan hisabin ya tsira a mutumin da bai kamo hanya ba ma gabaki daya mu kenan a a progression din mu na koyarwa ya ji wahalarwa sai ka wanda ya amsa tambaya sai ka yi makin sikir guda uku na wanda ya amsa tambayarsa kusa da ya, ya kusan cinewa duka sai ka yi makin din sikir biyar ka zo na wanda bai san inda ya dosa ba ya balbala kai dole ka masa adalci sai ka ji abin da ya rubuta in diesel kuma duk shirme ne ka je nan ka ga nan ka ga shirme sai ka gama sai ka bata lokaci mai yawa kana kokarin tsinto ko akwai wani abin kirki a cikin abin da ya faɗa to shi ne yasa lahiran ma sabon hisira abin ka gaji na hanya straight ba wani matsala sallolinka su samu azuminka ya samu ajinka ya samu babu cin amana ba alƙawari ga biyayya wa iyaye ga ba mutum ƴan uwan haƙƙin su to me ma ya ba Allah da azabi kuma da zautun amantu wace kawai sabon ya tsira kenan wayan qalibu ila وينقلب إلى أهله مسرورا wayan qalibu zai ga ya koma masrura yana mai farin ciki ila ahlihi zuwa ga iyalansa wannan duka dai wato abin da ake cewa ne ka masalin duniya ka masalin duniya ka masalin akhira yanda duniya take haka lahira ce wanda ya karbi rizal din da yake yi ya faɗa a gida dama zan je karbi rizal dina yau ne ya fito ne to Allah ya bani ka ran an je an karbo a zo gida ah credit ah this ah sai kowa ya tafi ciki to haka ma matsalar duniya ta matsalar ajiya duk Allah yana kawo waɗannan abubuwa ne don su zama izina aka kawo mana jarabawa duniya an ce za akwai jarabawa gobe ciki ya kulle a je nan a hana ido bacci dauki nan duba nan leƙa nan komin iliminka da wayanka ko farfesa ne wallahi aka ce gobe za a yi wani wani test ko wani jarabawa wallahi baya kwana hankalinsa bai ɗan damu da abin da shi duk iliminsa domin tunanin kashi-kashi zai hasan da iya ci yana da ilimi shi ke koyar da wannan abubuwan ba amma kar a masa barbata a tambayi inda bai sa hankalinsa a gurin ba kuma tambaya tana iya zuwa wani wani iri ga shi ma tambaya lokaci kawai sai a ɗauko maka ma wai in kai ƙwararren in dai har ka isa professional mutum ne bayan a san din naka sai a ɗauki wai wai wai wai wai wai general affairs na al'umma ma ya kamata a ce kana da wani dan haske a kan yadda rayuwar jama'a da take da aje kuma wata tambaya ya kamata a matsayin ka na da ilimi kar ka gani wannan to saboda haka duk da sanin sa da komai yana fargaba haka shi yasa kucin ya je lahira da ayyuka masu kyau yana fargaba ba zai samu tabbas ba sai ya ga takaddarsa to haka ne sai da yan talibai ila hali na kowa wajen iyalansa masaruran yana mai farin ciki ya shiga da babbar jindiya in ta ga Allah kenan bata zama kaman imra'atu nuhin wa imra'atu lutin wa imra'atu lutin kana ta ta da abdaini min ibadina salihaini fa kana ta huma fa lam yughniya anhuma min Allah shay'a wa qila kulan nara ma ad-dakhilin saboda haka matan mutanen kirki ma su mai da hankali Allah yana ba da izina a kan komai, ya ba da izina a kan ɗaya, ya ba da izina a kan iyaye, ya ba da izina a kan mata. Kar ka ga kai ɗan mutumin kirki ne sai aka maka misali da kan'ana, ɗan annabi Nuhu. Aka maka misali da ƙabilu, ɗan annabi Adamu, ‘ya'yan annabawa ne amma ba su tsira ba, saboda ne, kanu aba'ahu. haka kuma aka yi misali kar mace ta ce a ita matar babban mutum ko malami ko waliyi ko mai to ga matar matan annabi imra'atu lutin matan annabi imra'atu nuhin suna karkashin annabawa manyan mutane amma sun haƙiƙe su ba su musu yanda ya kamata ba ba su tsira ba in ana maganan babbanu ga babbanun manzon Allah Abu Lahabi ga sunan ko su su ma ba su tsira ba don nasaba bai tserar da su ba to haka don haka mai da hankali ko kai almajirin babban malami to zamanka almajirinsa ba za ka tsira ba ga ƙaruna kana min ƙaumin Musa almajirin annabi Musa ne amma ya zama dan iska fa ba ga alaihim ko ba haka ba ga kuma shi wannan kuɗi yayi almajirin annabi Musa almajirai biyu yake da su mutanen banza wanda ya wahala a kansu kana shi da aka gama koyar da shi kuma sai ya zama to shi ya roƙi ya kasuwanci ya je annabi Musa ya roƙa masa arziki ya zama mai arziki duk arzikinsa ya fi na kowa akan cewa idan wannan arziki ta samu da za a huta ko ba manzo Allah ma ya samu wannan hanzala ko ai ba hanzala ba wannan gaji nan to shi ne hanzalan ne ko shi ne hanzala wanda yace annabi da an mana addu'a da ake ake ta faman nan in Allah ya ba mu arziki kaga duk sai a huta in an yi haɗa jihadi da zume duk sai mu ne za mu ba da gudunma da duka roƙa ba sahabbai a yi kuɗi kawai kaɗan da za ka gode ya fi da yawa ya dage aka masa addu'a sai ga awaki sai kaman kaman fari da suke haihuwa da aka zo aka ce ta ba sa ke so kamar mai gidan mun nan da ya zama haraji ko to ka gani irin ta to shi ma haka ƙaruna da ya ga an matsa wani to bari ya je ma ya kulle sharri a hada da karuwa a masa sharri a ce ya yi fasikanci da ita don a ɓata sunansa ya daina damun su da bada zakka don an an dan annabi Musa matsa masa ya bada zakka ga kuma shi wanda yake almajiri ne yana ganin har ya ware sauransa ya zama malami ko bil'amu dan ba'ura kenan shi kuma ya yi karatu ya sha ya koshi a gaba annabi Musa har ma annabi Musa ya sa Allah ya ya sanar da shi ismul azim ya samu ismul azim ya koma ya haɗeci annabi Musa Allah ya kira shi da sunan da babu wani malamin da Allah ya kira shi da suna mai muni irin masaluhu ka masalin kalbi baya da amfani koya masa karatu da yi amfani ba kaman kare ne in ta hamil alaihi yalha aw ta tabu yalha baka kori kare ba ma ya da barke in ka kore shi ma duk dai baya da amfani to haka to Allah subhanahu wata'ala waɗanda suka yi cir jarrabawa to mun ka wannan ne saboda matansa ƴaƴansa matar dan aljanna ta fi hurin ini matarsa za su dawo urban a taraba ƴan mata za su dawo ta fi kuma ta fi kuma hurin ini kwalliya da kyau wani lokaci wata mata ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullahi ya roƙa roƙa min aljanna in shiga aljanna sai manzon sai manzon Allah ya ce mata a haba wata tsohuwa ce tuku manzon Allah ya ce mata ai tsohuwa ba ta shiga aljanna da manzon Allah yana irin wannan raha din yakan yi magana eh manzon Allah ya ce yamza wala yakulu illa sidika wala ya kula illa sidikan yana yin wasa ya muka raha amma ba zai ba duk in ka koma ga kadara amma za ka samu gaskiya sai mata ai mata ai tsohuwa ba ta shiga aljanna sai ta tafi tana kuka misala ce ku kira ta ka kira ta ta yaya kuma ce kuka to sai ta tsohuwa ba ta shiga aljanna yace ba ki da kiji Allah subhanahu wa ta'ala ce qurban akraba ai za ku koma ai Allah zai mai da mace budurwa zai mai da ita iya daidai cikanta a matsayinta na budurwa haka Allah zai mai da ke in ga tsohuwa ba da aljanna ba to to saboda haka su matan muminai sun fi hurul ini hurul ini an halicce su ne dan saboda bacin rana bacin rana ko mace in ba ta ganin yar uwanta kusa da ita ko da yake aljanna ba za a samu wannan ba to sai ka yi haƙuri an gane to shi ne an kawo nan kishiyoyi amma su ba kishiyoyi ne irin na duniya wanda hankali zai tashi da sauransu da su ba to kai kuma ɗan aljanna zai yi ka mutu baka yi aure ba to ina matarka ka ga shi yasa aka tanadi hurul ini wanda za su tarbe ka su ne komin ka a lokacin tunda baka yi aure ba a duniya ga matan da aka maka na musamman ko kuma ka mutu ma baka yi wato ka mutu ma baka yi auren ba shine ko kuma matar ɗaya ce ko biyu ne to duk dai- daidai abin da kake da shi duk za a tashe su ko kuma a'a matar kan ka aure ta ka mutu ka bar ta ta auri wani ko mijinta ya mutu ya bar ta ta aure ka kuma gashi an ce an je lahira in duka kun samu shiga aljanna ita matar ne za a ba ta zaɓi a cikin mazajen kin nan zaɓi ɗaya wanda ya fi miki to ka ga in bata zaɓe ka ba ka shiga cikin layin hawu layi kenan wata kila ita kadai ce dama to saboda haka sai aka yi wa'annan mata to dai ala ayyi halin iyalan mutum za su tarbe shi suna taya shi munna suna da sauransu har su raka shi aljanna shine yan kalibu ila ahli masrura na'am وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا wa amma man utiya kitabuhu wa amma man utiya kitabuhu wara azhari amma wanda aka bashi kitabuhu littafin sa wara azhari ta bayan bayansa wato fasaufa ya duku subura da sannu zai rinka kiran wa wa subura wa subura ya ce wayyo halaka na wayyo halaka na wayyo halaka na wato me- wato ya ga ala- ya ga babu tsira kenan wannan kalmomi an ce su ne dan wuta zai rinka faɗa lokacin da aka bashi takardarsa shi kuma za ya gane cewa shi ba nagari ba ne dan wara a zahari za a bashi ba ba biyan yini ba kuma wara a zaharin aka ce sai an huda bayan mutum a turo hannunsa ta cikin kirjinsa ya kullo ta gabansa ya karbi takardar da hannun hagu ya zare ta baya saboda ma wulaƙanci ke kan wahalar da zai yi sau fa yadda usu bura wannan zai rinka kiran halaka wa kansa wa ya tilasa ira ويصلى سعيرا ya shiga wutan da kullum ƙara horuwa take shi ta aka kira ta sa'iru wato narun ta sa'aru wutan da kullum take bilbila take ƙara horuwa nan إنه كان في أهله مسرورا innahu shi wannan mutum da za a masa haka a bashi littafinsa ta bayan bayansa ai ku ji labarinsa kana ya kasance lokacin da yake ya kadahu kadhan din nan to kadhan din ya ya sa ya raina umarnin Allah subhanahu wa ta'ala,
yana izgiri da ayoyin Allah yana farin ciki a cikin iyalansa ba wajen kawai kana cikin iyalan kana farin ciki shine yayi laifin ba innahu kana bi ali mazrura kaga ji an ji kullun cikin farin ciki yake cikin iyalansa shine laifin ba shine laifin ba a'a yana izgili yana yana keta haddodin Allah kuma yana jin daɗin abin da yake yi, har yana zaunawa cikin iyalinsa yana holewa bai damu da laifin da yake yi ba na'am إنه ظن أن لن يهور Mm.
بلى إن ربه كان به بصيرا innahu shi wannan kafiri zanna ya zata Allah ya hura ba za a dawo da shi da rayuwarsa kamar yadda yake a duniya a masa hisabi ba bara lallai ne za a dawo da shi innahu shi din nan inna rabbahu sallai ubangijinsa kana ya kasance basiran mai gani ne bihi da duk abin da yake aikatawa kuma inda duk yake Allah ya san shi zai dawo da shi an wato cewa kafirai larabawan ƙuraishawa da suka ji an ce innahu zanna allan yahura sai suka ce yahura wani abu ne wanda ba larabci ba dama larabcin dama qur'ani sun za akwai abin da ba larabci ba a cikin don haka babu wani yahura a larabci to an ce wani lokaci a suna tare da sayyidina aliyu da shi da wasu mutane ana tafiya a jeji can cikin ƙauyukan larabawa sai aka ga wani yaro ya kama tsuntsu ya ɗaura masa zare a ƙafansa yana wasa da tsuntsu ɗin yana jefa tsuntsun sama in tsuntsun ya tashi brrrr, sai ya jawo da ran sai tsuntsun ya dawo sai tsuntsun yaron yana waka tsara beri lan ya hura tsara beri lan ya hura sai da yin na imamu ali sallallahu waja ya ce ina ina laraba laraba masu musulmi lan ya hura babu shi a cikin alƙara to ga ɗan yaro ma ya fi ku iya larabci yana ce tsara ɗairi tsuntsuna ya tashi lai ya hura bai dawo ƙasa ba in ya jawo shi sai ya dawo ƙasa sai sake ta ce tsara ɗairi lan ya hura wato larabci na na cikin ƙauyuka ya fi fasaha akan larabci na cikin birane shi yasa ma larabawa suke ɗiban ƴaƴansu su kai su ƙauye su tashi a ƙauye saboda suna son su tashi da abu biyu ɗan gari rago ne kasalalle su kuma suna son yaran su tashi da hamasa da ƙarfi don haka a ƙauye an ta tashi cikin shaja'a to sai su kai kai ɗan gurin larabcin birni ya ci cuɗanya da yarurruka daban-daban ko hausa ce ta birni sai ta samu ta saba turanci ya shiga a wani ma fulatanci ne wani barbarci ne ya kashe hausa ya ci shiga ya ci cakuba hausa to amma in ka je asalin tsagoron ƙauye sai ka samu abubuwa da yawa wanda baka san su ba a malam namu Allah ya masa rahama yana cewa yana ta kaici cewa nan gaba sunayen itatuwa gabaki ɗaya da suka sani ba za mu hauce ba zai san su ba saboda yanzu ka tare yaro tsani in dai ba gona ake zuwa da shi ba in kan ce masa nemi ina bishiyar tsuntsu a bishiyar tsuntsu ka an nemi manyan sai an nemi manyan mutane ne ma nemi tsuntsu kaɗanya ma bai sani to yanzu da tsada ma ba a ba a samun ta balle a ce ga wannan shine tsada wannan shine danya wannan shine dabara wannan shine kaza wannan shine gamji gamji wannan shine duk to kaga ashe in kana son ka samu wa'annan sunayen to ka je ƙauye in dai hau ƙauyen hausawa ne kuma Allah ya sa jejin bai mutu ba na kusa da su to za ka samu sunayen abubuwa da yawa wanda kai a gari ba kamar kwata-kwata san su ba saboda haka su larawa suka fi su kai ƴaƴan su ƙauye saboda nan ne za su tashi da larabci original mai kyau din gaske na'am shi yasa ma aka ce lokacin da ake jam'ul madda al-lugawiyya lokacin da aka revolution na larabci a daulatul abbasiyya a lokacin aka tattara mada al-lugawiyya wato kalmomi vocabulary na luga a lokacin a daulatul abbasiyya a kai to su ishe kufiyuna sai suka fi shiga fuka suna tattaro kalmomi saboda a lokacin duk ana ƙoƙarin tara mana ne mu ake wagata kar ya zo ya zama sun bata to basiriyuna su kuma sun fi alaƙa da birni shi yasa wannan rigima kullum a lugar larabci tsakanin basarawa da kufawa da ki karewa su basarawa su kufawa idan suka ji larabci in dai sun taɓa samo shi a wani ƙauyen larabawa sun ji ana amfani da shi sai su ce luga ya halatta a yi amfani da shi luga ce tunda su suna jin wirasa ne an riga su san akwai balarabe ya taɓa magana ka zo kuma kawai dan dan ka kirkiro wasu abin nan dinka usuduban ka da wasu menene istilahoyi kawai suka ce wai wani gashi nan an san larabawan wuri kaza sun yi magana da wannan kalmar ka ce wai shafi ne ko menene ku ce su kuma basira sai suka yi ta zama a kan kiyasi suka yi ta kiyasi kawai in abu bai yi daidai da tsarin da suka sa to wato kalma ta bi ba sai su ce wannan kalma ta ta yi shiguri to shi yasa sai sai su kubawa suka fi yanci amma duk da haka kuma sai ya zamanto su basarawa da yake su kuma suna da sikeli ka san wanda yake da plan da sikeli kuma sai ya zama shi yayi lasting da haka sai lugan da basara tsarin basara sai ya zama shi yake karbuwa a cikin rayuwa gaba ɗaya don ana so ne a samu wani sikeli da harshe zai tafi kai to su kuma sun ci ɗaukar wani duk wani duk wani abin da ta zama musu inda ya asbara da ya taɓa faɗansa kuma inda da su sai a wannan makabuli ne to shi ne to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innahu zanna ya zace Allah ya hura wannan mun kawo shi ne akan kalmar yahur saboda shi shi Qur'ani ya sha karo da makiya buga an buga ya sai har ya ja ba yanda aka iya da shi in an zo nan in an zo nan aka ga ba a samu nasara ba sai a komo nan a ce ai larabcin ma da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gadara da shi to larabcin ma nan akwai akwai akwai adamanci akwai menene dan saboda a samu wata kafa na cewa a dai musun alqur'ani din to shi yasa qur'anin aka yi tayaki iri iri a kansa har kuma yanzu ba a daina har yanzu cikin gwagwarmaya ake domin har yanzu masu binciken kimiyya suna binciken su su yi kaza su yi kaza sai su zo su ce to ai qur'ani ya ce kaza kaman abun suna son su ce qur'ani ko ya saba da abin da shine zahirin abin da yake faru to malamai har yanzu suna nan suna aiki da daga cikin aikin da suka yi har wanda suka yi har akwai wannan na maganar cewa a a maganan ƙasa ko a ture take ko a shimfiɗe take to aka zo a ƙarshe dai su ne ba su fahimci ma'anan da Allah abin da Allah ke nufi da cewa ƙasa a shimfiɗe sai Qur'ani ya zama ya haka in ya ce bisaɗa ko kuma sai ya ce da ha ha to tsakanin da ha da bisaɗa din nan duk abin da ake neman ya tabbata wancan din ya tabbata a bisaɗa wannan din ya tabbata a da ha ha Allah ya san mu dace na'am فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتفق لتركبن طبقا عن طبق نعم فلا أقسم أسألنسا wannan laɗin nan na ta'akibi ne kamar na ta'kidin wannan rantsuwa da za a yi ne ina rantsewa bi shafaq da shafaqi shafaqi shi ma ya samu shiga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya ba su muhimmanci ya rantse ne shi kamar yadda yake cewa wasubhi idza as as wannan ana cewa hudowan alfijir kenan ko to yadda hutawan alfijir yake shi ne farkon wuni haka shi kuma shafaku yake shi ne ƙarshen wuni shi alshafaku alba albaqayal humra fil maghrib ba'da ghurubi shams dan sauran jajajaja da yake yamma bayan faduwar rana shi ake cewa ashafaq can kuma alfajar wanda ke wasu mai iza asa'at wato abdau'u allazi ya ummu ufuqal mashrik hasken da yake gama sasannin gabar shi sa aka raba su zuwa fajar sadiq da fajar kazib domin fajar kazib ya sahabu mustaqila shi baya faɗi ya kwanta gaba ɗaya sai dan tafi kaza na bisarkhani kamar yadda zo a cikin hadisi to wannan shafaq shi kuma shine wato lokacin da mafi yawanci ma'azinan mu a yanzu suke samun matsala a cikinsa eh shafaqi bai fashe ba ga jaje jaje kaje ana kiran zallar isha to kuma isha ba ta zuwa sai ka fushi kwata kwata an shiga dare kenan idan akwai shafaki to ana ana tsakanin barzaki ne bainahuma barzakun barzakun barzakun barzakun bainan nahari wal layli shine shafa to Allah ya rantsa da wannan barzakin saboda ne saboda muhimmancin sa shi ma don wani canji ne ne girma wanda duniya ko gari gabaki daya zai canja daga rana ya koma dare nan wallaini wa ma wasat Allah ya rantse wato da dare wato da abin da dare ya tattara wato kowa ya tattaru ya je wajen kwanciyarsa ya kuya saboda dare ya zo wato dare da duhunsa wato wanda yake tattara mutane da dabbobi da ƙwari ya lullube su ba wanda ya sani har bahaushe yana cewa dare rigar mugu saboda mugu zai ɓuya a cikin dare ya yi ɓanna wasu yawancin masu ɓanna sai sun bari dare ya yi suke yi saboda rana mai gadi ce haske kawai sai za a ke sa security light a garuruwa kan hanyoyi da sauran sai ga ɓarna ta yi karanci a gari eh saboda shi mugu baya son haske to Allah subhanahu wataala yana cewa ya rantse da dare da abin da dare ya lullube Allah ya san abin da dare ya lullube kuma shi yake da sunna akan wannan abu na'am wal kamari idan tasak Allah ya rantse da wata wato idan ya cika haskensa wato haskensa ya cika Allah ya rantse da shi na'am la tarkabunna jawabin rantsuwan shine la tarkabunna dabaqan an dabaq wallahi sai kun hahaurawa wuya akan wuya wato yanayi mai tsanani bayan wani yanayi mai tsanani wato aka ce jawabin rantsuwa ne ailatul laqunna ya ma'asharan nasi ahwalan wa shada'ilatil akhirah za ku gamu da tsalmakatai da tsananta tsanante a lahira wato wato hiya tabaqatin fi shidda ba'daha arba'u min ba'd eh wahala sashin ta akan sashi wasu suka ce tabaqa tabaq tun daga lokacin daga kwanta rashin lafiya kafin ka je filin kiyama sai ka hawa wa'annan matakalai kuma kowa sai ya hau ba yadda aka iya rashin lafiya bayan rashin lafiya makaran mutuwa makaran mutuwa mutuwa mutuwa shiga kabari shiga kabari sannan kuma busa fita da kabari tafiya filin hisabi tsananta tsanantan filin hisabi sirati aunin aiki sannan to wannan hanyar ita ce mai wahala kuma kowa ya bi ta wannan hanya ɗin saboda haka wannan duk ne ake gaya ma ka shirya ma wannan yanayi ɗin na'am فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون فما لهم idan mutane sun san da wannan abin da yake jiran su to wanda ya same su ne la nuna ba za su yi imani da abin da subhanahu wata'ala ya aiko da shi ba gaskata tashin alkiyama su samu tsira me ya hana su yi wannan wai za ku ra'a alaihim alqur'anu idan aka karanta musu alqur'ani la yasjuduna ba sa kaskas da kai ga ubangiji su karba amma an fassara shi da ma'anar sujud cewa ai wato sujud na wato da'a walillahi yazidu fi samawati wa fil ardi ko ba haka ba Allah subhanahu wata'ala ya ce komai yana sujada wa Allah to sujada ta hikima ce ta hikima Allah ce wacce to nan ma'ananta ko dai sujudu su faɗi su dora goshinsa a ƙasa sujudu kenan ko sujudu bi ma'anar da'a me yasa idza qura alayhim qur'anun aka ce ne ne la yajudu an karanta musu alqur'ani ba ta miƙa wuya domin idan ka miƙa wuya ko a zuci ka yadda da abin da alƙur'ani ya zo yana fassara ta yi sujada wa Allah domin ma'anar sujada alhudu to yadda da abin a zuci shi ma hudu'un ne lahi subhanahu wa ta'ala na'am بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوقون فبشرهم بعذاب أليم بل الذين كفروا بل بل بل والنزل الذين كفروا والذين كفروا تدعي يكذبون su sun riga sun tsora kansu akan ƙaryata Allah don abin da Allah ya aiko sai su ce ƙarya ne don tsaurin kai ko ba tare da wata hujja ba kai cike da jahilci amma ka yarda wanda suka san abu su maka bayani malamai sun ce wai za lam tara al-hilal fa sallim li unasin ra'awhu bil absari idan lam tara hilal sai ban ga wata to fa sallim li unasin ra'awhu bil absari ka mi kawaya mana ga wanda so gani da idan su kai ba ini kai ba ini ne a gare ka ba kai kuma ga ka da musu da tawaye ai ni ban ta ban ta yadda ba wallahi duk duniyar nan da ta ni ba zan yadda ba to me hujjarta ni ne ban yadda ba ne wannan kafirci ne mai muni to haka suke su ballaje na kafu yukazzibuna su dai kawai suna karyatawa ne a bisa jahi a bisa tsageranci ba wai suna kan karyata alqur'ani bisa hujja bane ba wata dalili suke da shi wanda suka ga cewa alqur'ani ba ba gaskiya bane wallahu a'lam kace haka ne Allah ya ce Allah shi ya fi kowa sani bima yu'una da abin da kirjin su ya boye wannan shi yake cikin kirjin su ku ne ba ku gane ba za su yadda bane kawai amma ba kuma wata hujja suke da ita ba Allah batin yace yu'minuna min adawati rasuli wal mu'minin adawa ce wa manzon Allah da mu'mini kawai ya hana sun imani ka san akwai mummunan adawa adawa kawai ka ji kai ba ka so to wannan ba adawa ba ce kai ma'ana ko da a rayuwa ko a siyasar duniya haka kawai ni dai ba na son wani ne ko ni yayi ba na son sa to wannan shine adawa irin ta kafirai shine adawar da kafirai suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya da gaskiya me gaskiya rikon amana me amana ne cika alƙawari me cika alƙawari ne baya da asali dan asali ne me ni ku ba za mu bi shi ba to ita ce mummunan adawa ta fasikanci wannan adawa ce mara ma'ana amma adawa kaga ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaza shi yasa ni yanzu ba ruwa na ne to wannan adawa ce mai ma'ana to mai annabi ya muku babu da haka ibn abbas ya ce kawai gaba ne suka koyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mu'minai shi yasa suka kin imani ba bisa wata hujja ba ba su da wata hujjar da za ta su kin imani to tunda dai haka ne adawa ce ta kafirci ta jahilci ta jakanci to fa bashirhum bi azabihi kai musu bishara da azaba wanda take mai raɗaɗi domin inda adawa ce ta laifi sai a ce su yi haƙuri abu kaza abu kaza ya taɓa faruwa ta to kai haƙuri ina ce ne amma dai abin da gaskiya ne ya to ku zo mu bi gaskiya ko mai aiki da ba magana ta ƙare ba ko kuma a'a zato suke yi ba za a musu adalci ba sai a kai musu adalci shi yasa aka ce an kawo bayan kar a wahalar su zan masu gidansu su suka hure musu kunne mafi yawanci talakawan ai matsafi ne ai baya da kirki ko mi za a iya faɗa da zaɓata ko ba haka ba to an je an yaƙi an kamo bawa an kawo shi mai yiwa ma ce ko ciyar da mutane baya yi ko igiya ɗan gidansu ma ba abin ba su ke samun abin da su kaza kaza to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kamo bawa to a ba shi haƙƙinsa kar a mai da shi wulakantacce duk da bawa wulakanta shi ake a jahiliya amma sai wasu sallah zai ce dole ka kyautata ba ka ciyar da shi ka yi masa sutura kuma la tu kallifu min al a'mali ma la yaqi ma la yaqi kar kallafa masa abin da ba zai iya ba na aiki kuma kowane musulmi aka sa ya zama al masalul a'la fi ta'atil awamir wa tinajin nawaji kowane musulmi zama shi ne misali mafi ɗaukaka wajen biyayya da awamirullah da isnabu na wahillah to ka zo gida ka samu mutum an ɓata maka mutanen nan ka zo ka gansu da tsafta da ibada da kyautatawa abokin zama ko gashi kuma duk abubuwa da aka yi umarni na karamul makarimul akhlaq suna da shi sai ka ji mutum ya ce to yanzu dama wannan ne muke yasa wannan ne kai a macin da zuwa ne sun cuce mu ai mu da mun san haka musulmi suke da ma ba mu yi yakin ba da ma ba mu biyo su ba sai ka ji mutum yake ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah daga nan sai a ce to yana cikin haka da matsayin sa na bawa kai ce wani yayi laifi kaza a an ce ka fara yi ce na sai ka na enta ka je an sallame haka musulunci ya tsara tabbas da musulmi musulmi ne wallahi da babu kafirai da yawa kamar yadda shi radiyallahu anhu shi bara radiyallahu anhu da dukkan wani wanda yake yana nazartuwa zuwa gare shi yayi koyi da abin da yake kai da babu munkirai yace masu yin fasadi da sunan suna bin sa sun fi sharri akan munkirai saboda su ne sab inkari su suka jawo aka yi inkari to kai ka ji sharri akan wanda ya yi inkari don ka ne malamin da ka koyar da shi kai ne ka jawo shi zuwa to haka da musulmi sun yi ɗabi'a irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kafirai kaɗan ne amma ka cuci mutum ji a ai ba musulmi ba ka ci dukiyarsa ka yi menene ko ya ku ya ga kai baka kyauta kyautata wa dan uwan ka cuce ka ci amanan ka kowa kokare ne wani kafa zai samu sai surutu in an zo an samu mutum kan lima da kulo na mara ta fa'alu na shine ai adalci rikon gaskiya gaskiya rikon ai kai ana dora ka kai kai ne farkon azzalimi mafi yawanci yanzu a zamanin yanzu ma ana faɗa da mutane ne idan suka ka kana ɓata da mutane idan suka fahimci wai kai idan ka a buɗe yake ba ka ji yadda a cuce ka da yawa da yawa waɗanda ake saɓatawa da su yanzu ko sun biyo ma ta wani hanya za su damfare ka kamar yadda ma wani ƙalina ƙalina alƙali yake faɗa ke cewa wanda ma ka kyautata masa shi kana ƙoƙarin ka ɗan taimaka masa shi zai nuna maka halin banza wanda ka taimaka ya fi maka shari akan wanda ma kai masa ko ko oho to haka yanzu mutane mutum ne zai zama ya yi cuta ne ma ya cuce ka ka gane ka ɗauki mataki a kansa to ka zama abokin gaban ko ka ko ya taɓa karɓan bashin ka ya ƙi biyan ka ya ba ka hauki gobe zai zo neman bashi ka hana shi to shi ke na zama abokin gaban ko mutum ne kun yi alkawari da shi ta suna da yawa ko misali a ce yanzu dai misali an taɓa yin wace a gida ne aka ce an sayar to amma ga wani nan yana ciki in kana so ya tashi yanzu zai kwace kansa in kuma za ka masa dan jinkiri ka masa jinkiri sai wannan din ya masa jinkiri sai wato a ya bari da yanzu zuwa yanzu kai za ka tashi a akwai dan da nake son gyara ne wuri na sauran wata ɗaya biyu ne sun tashi to abin nan fa sai da mutumin ne ya zauna shekara guda amma lokacin da aka gabaya da niyyar tashi aka kuɗe masa wuta a shiga zawo yake yi anguwa anguwa yana zagin wannan mutumin da ya fitar da shi daga gida to haka fajirai mutane suka zama wanda ka kyautata masa shi ne farkon wanda zai zai zo ya nemi yi masa shi ko ka kusanta shi idan an rima malaka haka da arba suka ce idan mutum dan karinci ne in ka kusanto da shi ka karrama shi to sai ka mallake shi sai ya zama naka wa in anta akramta la'ima tamarrada amma dan banza in ka kawo shi kusa to zai zo ya zama abokin yakin ka karshe ma ya nemi kawo da kai haka dabi'ar dan adam yake ai abinda Allah ya wa iblis kenan uban masu wannan halin iblis ne ai akramahu Allah fatamarrada amma akramallahu adama faradiya annahu abdan lillah da Allah ya girmama Adam da yake dan karam ne sai zama ya yarda shi bawon Allah amma Iblis ana bashi muƙami ana kusanto da shi ana bashi muƙami ba ma kare minan jinni ma ba ma minan mala'ikatu ba aka kawo shi har cikin mala'ikatu aka ce ma su rinka ba amsa masa su rinka biyayya gare shi ya zama shine akrab shikenan sai aka ce yayi sujada wa Adam to sai ce ana khairun min yana da objection shi ma dan majalisar Allah kuma dole shi a tunaninsa ba ya amfani da hikima ba yana challenge din Allah kenan ai mummunan magana ce challenge din Allah yake cewa ya zai karrama adana akan akan a'ala shi khairun minhu khalaqta min nar shi kuma khalaqta min tin ga ta ba shi to kuma dama obey ne bito complain shi umarnin Allah subhanahu wataala biyayya ne kafin kai ba objection biyayya ce zalla to shikenan shikenan sai ya sai ya halaka shi ne yace to bari ne na rama wannan din ma yana halakar da shi shi ma in zo in yaudare shi Allah subhanahu wataala yace a fa bai shirya azabin alim illa alladhina amanu إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إن الذين آمنوا لله سكي إيماني سوكما وعملوا الصالحات سكي أيكي نجري وإنن كان لهم أجر الذي باس لادا غير ممنون wanda sun rinka shan sakamakon ladan su kenan har abada ba su iya shine gair mamnun ba abun yankewa صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وساتنا لما سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الجلال العزيز alheri da ake samu a wannan wata ka bamu abinda muke gudu na kyari Allah ya kiyaye mu a cikin wannan sakamakon wannan wata albarkacin wannan wata albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa na wasallam da masu Allah